إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وتأملوا سرعة مرور الأيام وأجلة انقضاء الأيام والشهور والأعوام حتى لا يكاد يصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن فتكون سنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة عباد الله ها نحن في عشرة من رمضان بما استودعناه من خير وشر وإثم وبر وصالح وطالح مدت أيامه سراعا وتلاشت ساعاته تباء وهذا يذكرنا بسرعة انقضاء أعمارنا وسرعة هلول آجالنا فهل من متعز ومعتبر إن العاقل يا عباد الله هو من يحاسب نفسه كل يوم محاسبة دقيقة وينظر في صحيفة أمله فما وجد من خير حمد الله وما وجد من شر تاب واستغفر وأصلح قبل لقاء الله امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فمن اللوازم التقوى محاسبة الإنسان لنفسه كما قال ميمون بن محران لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه أمن حلال ذلك أم من حرام عباد الله إن من يحاسب نفسه ويستعرض صالح أمله وسيئه فيثبت على الخير ويزداد منه ويتوب من الإثم ويقلع عنه سي سيهون عليه الحساب يوم الحساب لأنه يلقى الله تعالى إن شاء الله بسيئات قد تاب منها وأعمال صالحة قدمها بخلاف من استولت عليه الغفلة وطال وطال عمله وساء عمله وأسرف على نفسه وسوف في التوبة ففاجعت الأجل مثقلا بالخطايا مفرطا في الواجبات مهملا بمظالم العباد في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم فلا يستوي هذا وذاك وما أحسن قول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم وزنوا أنفسكم قبل أن توزن لكم فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية فاتقوا الله يا عباد الله واستعدوا للقاء الله بالإيمان الصادق والعمل الصالح والتوبة من الذنوب والتحلل من المظالم واحذروا من التصويف التوبة وتصويف العمل الصالح فلا أضر على العبد في دينه ودنياه من التصويف قال بعض السلف من استعمل التصويف طالت حسرته يوم القيامة أما من قصر الأمل وإذا أصبح حدث نفسه أنه لم يمسي وإذا حدث نفسه أنه لن يصبح فإنه سيسارع في الخيرات وسيتباعد عن المنكرات ومن كان كذلك فاز بخير الدنيا والآخرة عباد الله إن, إن أنفس ما تملكون هو الأمر فأصلحوا ما مضى منه بالتوبة وأصلحوا ما تستقبلون منه بالنية بالنية الصالحة وأصلحوا اللحظة التي أنتم فيها بفعل الخير واجتناب الشر فالفائز من استغل عصره أي أمره فيما يقربه من الله والخاسر من ضيع عصره مفرطا في جنب الله إياك أن يذهب الناس بالأجور والغنيمة وتذهب أنت بالحسرة والرذيلة وخاصة في مواسم الطاعات الفضيلة كرمضان وما هي إلا خغمدة عين حتى يقول تمت رؤية هلال شوال فيغبط المجتهدون فيه بالطاعة ويزول تعبهم ويتحسر فيه المفرطون وتفنى لذاتهم وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah sannan mu dage da lura da saurin da kwanaki suke yi mu lura da saurin da kwanaki suke yi mu nura da saurin da watanni suke yi mu nura da saurin da shekaru suke yi suna saurin kewayewa hatta kai maganar da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya gayi cewa gaskiya ne ya tabbata manzan Allah yake cewa alkiyama ba za ta taɓa tsayawa ba har sai zamani ya kusanto da zamani wato lokaci za yayin kaɗan za ka ganin cewa kamar ƙyautawa ido ne lokaci yake za ka ganin cewa a wannan lokacin shekara ta zama kamar wata ɗaya wata ɗaya ya zama kamar sati kamar ranar juma'a ita kuma juma'a za ta zama kamar kwana ɗai sannan ita kuma sannan shi kuma kwana ɗai zai komawa kamar awa ɗaya sannan ita kuma awa ɗaya za ta komawa kamar yadda kasar reshen iccen dabino ya bushe an samu shi wuta ya toye kurmus haka kwana ɗaya zai koma ya koyan uwa musulmi duka yaushe ne muke maganar ramadana zai shigowa yau goma muke duka kahin shigowar shi muke cewa sha'aban kai ramadana yanzu gashi nan muna cikin shi goma muke zai karewa kaji ana cewa yanzu sura shekara guda wannan shekara guda sai kaji kamar gobe ne an ce kuma har ramadana ya dawo kenan da haka ya ku yan uwa musulmi sai mun nura sai mun yi nazari da cewa fa zamanin nan ya sauya ba irin wancan zamanin bane tunda yau ga mu goma ga watan ramadan da abin da muka yi niyyar aikatawa na alkhairi a cikin wannan kwana goma mun aikata wanda kuma ya niyyar aikata sharri a cikin wannan kwana goma masu falala shi ma ya aikata wanda ya niyyar yin aiki na ladabi da biyayya na da'a shi ma ya yi wanda ya yi aiki na zunubi shi ma ya yi a cikin wannan kwanakin goma wanda ya zama mutumin kirki a cikin wannan kwanakin goma shi ma ya zama mutumin kirki wanda kuma ya zama lalataccen mutum mutumin banza a cikin wannan kwanakin goma na ramadana wanga wanda muke gani wanda suka shuɗe suka ɗai haka wasu suka zama mu lura mu gani cewa wannan kwanakin suna sauri wannan kwanakin lokutansa 'yan ƙanana ne da an yi sahur sai ka ji an ce sha biyu ta yi da sha biyu ta yi sai ka ji an ce la'asar ta yi da la'asar ta yi sai ka ji an ce magariba ta yi da magariba ta yi sai ka ji an ce an yi asham an yi isha'i sai a ce sha biyu ta yi sai a ce kuma har ƙarfe hudu ya yi a tashi a yi sahur ya ku yan uwa musulmi wannan saurin lokacin yana tuna mamu wani abu wanda ba kowa bane zai gane cewa ana tuna mushi wannan abu ba wai watan ramadana ba da Allah maɗaukakin sarki ya ce mai ayyaman ma'adudat ka sani cewa shekarunka haka za su tahiya yanda wanga watan ramadanan zai tahiya ka sani cewa shekarunka ba da wama ba za su shekarunka kai ma tahiya za su sannan ka sani cewa wannan ajalin naka gudu ne yake ba wai ragewa ba ne yake din aka yi kwana ɗai sannan ka sani cewa shi wannan lokacin sai ya ƙare sai ya tahi dan aka kwana ajalinka ne ke kusantuwa dan aka kwana mutuwar kace ke matsuwa dan shi yasa kenan a irin wanga lokacin da yake gudu shin in akwai mai wa'azantuwa ya wa'azantu tun yanzu sannan in akwai mai lura ya lura tun yanzu kafin lokaci ya kure mashi ya ku yan uwa musulmi mai cikakken hankali shine wanda yake auna ayyukan shi a kowane minti ɗaya mi na aikata a wannan minti ɗayan sai ka diba ka gani ka diba allanka mi na aikata a minti biyar ka diba allanka wannan shine mai cikakken hankali to idan ka diba allanka sai ka ga allanka duk istighfari ne to sai ka gode ma Allah sai ka ci gaba da yin istighfarin amma an ka diba allanka yanzu da minti biyar abin sharri na aikata to sai ka yi istighfari ka tuban ma Allah kahin haɗuwarka da Allah saboda haɗuwarka da Allah wajibi ce Faɗin ko Allah maɗaukakin sarki mai girma a cikin Ƙur'ani yake cewa ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah sannan ku dinga la'akari mi kuka ƙaddamar da shi saboda goben wannan a cikin watan Ramadana ne wata ne wanda duk segon da guda na cikin wannan watan wata ne lokaci ne mai alkhairi ba wai sai lokacin shan ruwa ba ba wai sai lokacin yin sahur ba ba wai sai lokacin tahajjud ba gaba ɗayan shi watan ramadana rankatakaf duk segon da guda a cikin watan ramadana mai alkhairi ne ka ribance shi to dan shi yasa idan ka riba allanka kaga cewa allanka sharri ka aikata ka tuban mu Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku diba ku gani me kuka kaddamar da ku dan gobe in Allah ya tashi alkiyama ka ce ga abin da kama Allah maɗaukakin sarki mai girma saboda Allah maɗaukakin sarki ranar lahira zai labarta ma kowa abin da ya kasance yana aikatawa dama ce ta watan ramadana dama ce ta gafara Allah ya baka Allah ya baka shekaru Allah ya baka ƙari Allah ya baka abin da za ka ci Allah ya baka duk wata dama da ka sani ya nuna maka wannan watan ramadana kenan don haka ya kamata ka diba ka gani a cikin wannan kwana goma ka kaddamar da aikin da Allah da rahamar shi yana iya hadawa ya tura ka aljanna ko baka kaddamar da wannan aikin ba ya ku yan uwa musulmi yana daga cikin abu na wajibi na tsoron Allah madaukakin sarki mai girma shine yi ma kanka kididdiga yi ma kanka hisabi duk wanda kaga bai son yi ma kan shi hisabi to wallahi hakika bai daga cikin abubuwa na wajibi masu nuna cewa shi wannan bawan mai tsoron Allah ne shi yasa maimun bin maharan yake cewa mutum ba zai kasance mai tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma ba sai ya kasance yana tsananin yi makan shi ƙididdige yana makan shi ƙwaƙwaf kamar yadda masoyi yake ma masoyiyar shi idan ya kira ta tana waya idan ta ƙare sai ya ji wane ne take wannan wayar da shi idan ta ce tana son wani abu sai ya ji menene za ta yi da wannan kuɗin idan makaranta za ta tahiya yana biye da ita ka a ce wani ya tsaida ta duk wani abu da take yi motsinta haka masoyi yake mai son masoyi shi to haka nan maimun bin maharana ya ce duk wanda yake son ya ji tsoron Allah sai ya kasance shi kanshi yana makayan wannan ƙididdigai yanzu mi na aikata in na lada ne in gode ma Allah in ci gaba da aikatawa in kuma ba na lada ba ne in sake in tuba mu Allah madaukakin sarki mai girma saboda shi Allah madaukakin sarki mai girma shine yake yahewa maimunu bin mahara da yace har sai mutun ya gano daga ina abincin shi yake tahowa daga ina abin shan shi yake tahowa daga ina kayan shi suke tahowa abin nan daga haram yake tahowa ko daga halal yake tahowa kaga idan ba kama kanka kididdiga to ba za ka gane cewa ba wai kai halal kake ci ko haram kake ci kawai in ya samu ne ka ci ba ruwanka ba ka da matsala kenan don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa yana daga cikin abin da za mu lura da shi a yanzu na cewa ka kaddamar da aiki nagari a wannan kwana goma ko baka kaddamar da shi ba sannan idan ka kaddamar da shi ba so ake kai ƙasa ba so ake kai sama shi aikin ibada ba irin aiki ɗaya ba ne wanda ake yi duniya saboda kana aiki ne amma ƙarhinka na ragewa shi kuma aikin ibada so ake kana yi himmarka tana ƙaruwa aikin da kai cikin wannan kwanan goma kai ya ruɗe ka cewa ka gama sauran kwanakan tana yiwuwa cikinsu ne sa'akka take kuma tana yiwuwa cikinsu ne Allah maɗaukakin sarki zai yahe maka zunubanka Allah maɗaukakin sarki zai taimaka maka sannan tana yiwuwa cikinsu ne Allah zai sauƙaƙa maka hisabi ranar lahira wato baka san cewa ba a nan gaba ne Allah maɗaukakin sarki zai sauƙaƙa maka hisabinka idan an je gobe alkiyama idan kuma aikin da ka aikata aiki na kure ne to sai ka tuban ma Allah maɗaukakin sarki mai girma ka sauya shi da aiki na gari shi yasa a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki mai girma da yake cewa innal hasanata yuzhibuna sayiat sai malamai suka ce nan da Allah maɗaukakin sarki ya ce innal hasanat abinda ake nihi lada ko ya take ko da ƙwara guda ce in dai Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ta to tana tahiya da zunubai gaba ɗaya to ya za ka yi ka gane Allah maɗaukakin sarki ya karɓa maka wannan ladar ƙwara guda a yawon ga azumin goma baka sani ba kenan dan haka yanzu wannan lokaci ne ba wai lokaci na kwana ba ko kuma lokaci na cewa na fara gajiya ko kuma lokaci na kasala ta zo maka kenan abin da ya kamata ka yi shine ka sake zage dantse ka ci gaba da aiki sannan kuma ka tuba ma Allah maɗaukakin maɗaukakin sarki mai girma in ba haka nan ba akwai lokacin da ajali zai zo maka shi kuma ajali yana zowa ne da nauhi sannan kuma idan ya zo maka da nauhi ba na lada ba nauhi ne na zunubai to lalle cewa wajibi ne a gaban Allah akwai karkarwa sannan kuma wajibi ne a gaban Allah akwai wanda ka zalunta a cikin dukiyoyinsu ko cikin mutuncinsu ko kuma cikin jininsu kenan don haka ya ku uwa musulmi a wannan lokaci ƙohar tuba ita ma buɗe take a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ku uwa musulmi mu sani cewa maganar da sayyidina Umar ya yi ba abin da ya kai wannan maganar kyawu wadda yake cewa ku yi makan ku ƙididdiga kahin Allah maɗaukakin sarki ya maka ka gani kai me kake aikata saboda kowa ya hi kowa sanin shi me yake aikatawa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya hi ka sanin kai karankan ka abin da kake aikata wallahi duk wani zunubi da muke yi na ɓoye ko na sarari kowa ya san menene lahin da yake aikata mu Allah maɗaukakin sarki mai girma saboda halal a bayyana take saboda haram a bayyana take saboda duk wanda ya aikata halal ya san halal ya aikata duk kuma wanda ya aikata sharri san sannan ya san shari ya aikata sannan umar ɗan khattab ya ci gaba da cewa ku auna ayyukanku a saman sakeli saboda idan kuka auna ayyukanku a saman sakeli kuka ga iya aikinku to wannan zai yi muku sauki ranar lahira idan Allah maɗaukakin sarki ya zo yi maku hisabi idan aikin ƙwarai kake aikatawa ka san idan an ta Allah maɗaukakin sarki mai girma bai tauye aikin duk wanda ya aikata alkhairi Allah sai ya zo mai da aikin ya cif a wannan ranar ranar alkiyama rana ce wadda za a zo ma Allah maɗaukakin sarki da ayyuka gaba ɗaya ba za a ɓoye mai aiki ba ko da ƙwarar zarra wanda ka taɓa aikatawa za a tattaro su gaba ɗaya to ma Allah maɗaukakin sarki mai girma da su don shi yasa ka ƙididdiga ayyukanka don shi yasa ka auna ayyukanka ga sakeli ka gani lada ta rinjaya ko zunubi ya rinjaya sai ka sake idan lada ta rinjaya kuma sai ka ci gaba da yi ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa mu shirya ma haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki mai girma da imani na gaskiya ba imani na jabu ba ba imani ba mai shirwaye ba imani ba wanda yake cewa kai da kanka ka san in ka haɗu da Allah maɗaukakin sarki mai girma ba za ta maka daɗi ba mu yi ƙoƙarin shirya mu haɗuwa da Allah da ayyuka na ƙwarai da tuba ga zunubi sannan da yin halacci ga wanda ka zalim ga wanda ka zalunta sannan kuma mu gargaɗi kanmu da jinkirta tuba cewa sai wani lokaci sannan mu yi hankali da jinkirta aikin alkhairi ka dinga cewa sai ka kai wasu shekaru ko kuma sai ka samu wani abu duka wannan jinkirin ba daidai ba ne sannan mu jinkirta babu abin da yake cutar da bawa a cikin addinin shi a cikin duniyar shi a cikin lahirar shi irin jinkiri so da dama mutum zai dinga abu zai dinga cewa lokaci ne sa ya bari ko kuma so da dama zai cewa sai na kai lokaci kaza za ni bari ko kuma sai na yi aure za ni dinga asham ko kuma sai na yi aure za ni kiyamar laili ko sai na yi aure za ni layya duk wani abu na addini da ka sani ba a jinkirta shi saboda in ajali ya zo bai ba da labari kawai in ajali ya zo ko sakan ɗaya ba a ƙara ma mutum kenan don haka mu sani cewa babu abin da ke cutar bawa kamar jinkirta tuba ko kuma jinkirta aiki shi yasa magabata suke cewa duk wanda ya jinkirta tuba to asarar shi tana ƙara tsawo a ranar alkiyama duk lokacin da kake jinkirta tuba a nan duniya ko to ka sani cewa kamar kana jan tsawon asarar da za ka yi a ranar lahira ne gaban Allah maɗaukakin sarki mai girma wannan jinkirin da kake na jinkirta tuba sannan kuma ka sani cewa kamar kana tauye kanka ne kamar kana tauye ma kanka kuzarin yin aiki ne saboda ka riga ka ce sai wani lokaci za ka yin wannan aikin kenan don haka sai ka ga mutum ya waye gari cewa bai da komi mai tsoron Allah shine wanda idan ya farka da sahi zai tunanin cewa kwata-kwata ba zai gama rice ba don haka sai tsoron Allah ya shigo a cikin zuciyar shi ya dinga aikata ma Allah madaukakin sarki mai girma sannan kuma idan ya ga sahiya tunani za ya kwata-kwata ba zai kai rana ba bale ma ya yi tunanin gobe amma mu yanzu a wannan wajen ko kusan kowa gani yake yana da garantin sai ya ida wanga azumin kusan kowa haka yake gani kuma gani kake daga nan in aka yi ta daga masallaci dole sai an sha ruwa da kai kuma akwai ma da dama wanda ko kwantawa za yi ba ruwan shi da cewa ran shi yana tahiya wajen Allah fa sannan ya dawo kawai gani muke yi idan dai muka tashi to sai mun ga gobe alhalin kuma cewa mutane da dama an tashi da su kuma basu ga goben ba kuma gaban idanka kuma ka gani kuma babu abin da yake babban wa'azi babban nasiha ga ɗan adam kamar mutuwa mutum ne kana tare da shi yau gobe kuma wannan mutumin ka bar ganin shi har abada ba za ka ganin shi ba sai ranar lahira amma wa'azin har yanzu ko cewa ba a wa'aztu ba ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa idan dai duk kullum in ka tashi kana tunanin ka iya mutuwa wannan shi ke sa kaga ka kame kanka daga aikata zunubi saboda ka san sai ka haɗu da Allah saboda ka san a lahiran nan gida biyu ne ko dai aljanna ne ko wuta kuma duk inda ka aikata aiki can ne Allah maɗaukakin sarki zai kai ka babu wani waje na tsaka-tsakiya in kuma akwai wajen tsaka-tsakiya to lalle ko sai an ƙone ka sannan a kai ka wannan aljanna ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa nan gaba ɗayan mu ba wani abu da muka mallaka ba ce sai shekarun mu ba wannan shekarun in arba'in ne da sun ƙare sun ƙare in talatin ne sun ƙare don shi yasa kowa ya yi ƙoƙari ya gyara aikin da yake aikatawa ya tuba mu Allah maɗaukakin sarki mai tuba sannan ya shirya ma duk abin da zai gamuwa na aikata aikin alkhairi da niyya ta ƙwarai sannan ya gyara duk wani lokacin shi da ka sani da aikin alkhairi sannan ya ƙaurace ma aikin shari wanda ake ce ma ya rabauta shine wanda ya unhwani da lokacin shi ya unhwani da zamanin shi ya unhwani da shekarun shi ya kusanci Allah maɗaukakin sarki mai girma amma duk wanda ya ɓata shekarunsu duk wanda ya ɓata shekarun shi ba kusanci ga Allah ba ya ɓata shekarun shi ba tuba ga Allah ba ya ɓata shekarun ya ba ga addini ba to wannan shine ake ce ma hasararre hasararre sannan kuma na duniya da lahira ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa kowa ya guji azumi ya zo ya tahi wasu su sun kwashe lada sun tahi kuma suna nan tare da kai su sun kwashi ladar sun tahi amma kai kuma azumi ya zo baka kwashi komi ba sai asara baka kwashi komi ba sai mummunan magana baka kwashi komi ba sai gulmace gulmace baka kwashi komi ba sai cin naman mutane saboda wannan watan na azumi karewa zayi sannan kuma lokaci ne mai falala sannan kuma lokaci ne mai matsayi wanda ba a san kowa a ce wai ba lada ya kwasa ba a cikin wannan watan don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa duk wanda duniya ta ruɗe shi wasu suka kwashi lada suka bar shi da hamma ya sani cewa ya taɓe ya asara saboda babu wani lokaci a duniya wanda ya dace ka tuban mu Allah ka aikata mu Allah maɗaukakin sarki aiki na kirki ba ce a cikin wannan watan na Ramadana ba abinda muka waɗa na daidai Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tuttuba alshi wanda muka yi Allah ya yahi mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata Allah ubangiji duk aikin da muke aikatawa na lada a wannan watan ubangiji Allah maɗaukakin sarki ka karɓa mu shi Allah ka yahi mu Allah ka ba samarin mu aikin yi Allah ka shirya mu da samarin mu gaba ɗaya Allah ka kare mu ƙasar mu Allah ka kare mu shugabannin mu Allah ka kare mu sojojin mu Allah ka ruha mu asiri Allah ka ruha mu kowa asiri duk mai bara bukata ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya cika mai bukatun shi Allah ya karɓa mu azumin mu Allah ya karɓa mu tsayuwan mu Allah ya karɓa mu ruku'in mu Allah ya karɓa mu sujadan mu mamatanmu wanda suka rasu Allah yi musu gafara wanda kuma ba su rasu ba idan tasu ta zo Allah ya sa su cika da imani wanda ba su lahiya su ma Allah maɗaukakin sarki ya ba su lahiya masu san jari ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba su jari mai yawa wanda bai yankewa ya Allah sai a tsaye da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله